أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake nuna mana wannan lokaci yau muna a biyu ga watan sha'ban hijira nan ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 23 ga watan Fabrairu na shekara ta 2023 miladiyya. Muna kan karatun mu na Riyadus Salihin min kalami Sayyidul Mursalin. Muna cikin babun fil amru bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Babin da yake magana akan kiyaye sunna da kuma laduba na kiyaye sunna ne. Za mu tashi akan hadisi na hudu ar-rabi' an abi muslim وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن العكوى رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم الرابع حديث نهدو أن أبي مسلم لقباب مسلم وقيل أبي إياس an ce shi ne abi iyasin salmata bin amru bin al'akwa salmata ɗan amru ɗan akwa radiyallahu anhu Allah da shi anna rajulan lalle wani mutum akala inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi shimalihi wani mutum ya ci abinci a wajen annabi tsara mace Allah sabbata gare shi da hannunsa na hagu faƙala sai ya ce masa kul bi yaminika ka ci da namanka qala la astati sai ya ce ba zan iya ba ƙara sai ya ce lastabas to kuma ba za ka iya ɗin ba ma mana'ahu illal kibar babin da ya hana shi sai girman kai fama rafa'aha ila fihi to bai sake daga hannun wato zuwa bakinsa ba rawahu muslim imam muslim ya rito wannan hadisin a wannan hadisin an samu shi daga abi muslim kuma ana ce masa abi iyasir shine salmata bin amr bin al-aqwa ya kasance ɗaya daga cikin sahaban ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya halarci bai'atul ridwan da shi aka yi wannan mubaya din lokacin da aka yi da alqur'ani ke ga mana cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba yana cikin waɗannan mutanen da suka yi mubaya'a a wannan ranar malamai sun ce ya yi mubaya'a a farko lokacin da aka ce zuwa yi mubaya'a ya shiga cikin jama'an farko an yi mubaya'a da shi ya sake shiga cikin na tsakiya an yi mubaya'a da shi sannan ya sake shiga cikin na ƙarshe an yi mubaya'a da shi saboda daga ƙarshe an yi maganar cewa an kashe da yana usmanu dalilin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zuwa jaddada mubaya'a za a shiga cikin garin makka a yi duk abin da za a yi sai ga sai yana usmanu kuma ya dawo to shi ya kasance haka a shi salmatu bin amr bin al-aqwa sannan kuma bayan nan ya rawaito hadisai daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama guda 77 shine yake cewa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci abinci amma da hannun hagu yake ci ba da dama ba yana cin abinci da hannun hagu shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ka ci da hannunka na dama sai yace ba zan iya ba sai yace ba zai iya ci da hannunsa na dama ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ba za ka iya ba kuwa ko ba mun ne hana shakan sai dai girman kai girman kai ne ya hana ya hana shi ya ci sai sai shikenan daga nan baya iya daga hannunsa ya kashi bakinsa daga wannan lokacin da aka yi haka to anan hadisin yana karantar da mu sunna annabi sallallahu alaihi wasallama shine ka ci da damanka kar ka ci da hagu ka ci da hannun damanka sannan ka ci abin da yake gabanka shine sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da mutum zai ci abinci to tunda daman babin yana koyarwa akan yanayin kiyaye sunna ne to idan ka ce kai ahli sunna ne kana bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama to duk lokacin da zaka ci abinci ana so ka ci abinci da hannun dama ko zaka sha abin sha to ana so ka sha da hannun dama to wannan mutumin sai ya girman kai ya ce shi ba ba zai iya ba sai ne sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ce to karka iya ina ba za ka iya ba to karka iya shikenan daga lokacin baya iya daga hannunsa yana kai shi zuwa cikin bakinsa saboda girman kai to kar girman kai ya hana ka ka ka ki cin abinci da da dama bin sunna shine ka ci da dama shine ka bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam karka ci da hagu sannan kuma malamai suka ce ka ci abin da yake gabanka karka ci karka ce zaka je can karshen kwano ko tsakiyan kwano ka ce zaka daigo ka ci ka ci wanda yake gabanka haka aka fi so sai dai akwai wuraren da mutum ba zai ci da dama ba idan misali hannun dama a riga an yanke shi an yanke hannun ko ba shi da hannun dama sai hannun hagu kawai yake da shi to ba za a ce masa lallai lallai sai ya ci da hannun da babu ba sai za a iya samun waɗanda ba su da hannun hannun dama a riga an yanke to irin wannan dalilin zai iya jawo mutum sai ya ci da hannunsa na hagu kenan amma in ba haka ba to duk lokacin da zaka ci abinci bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama shine ka ci da dama to kaga dalilin girman kai kuma wannan sai ya jawo ka masa addu'a wanda addu'a ta jawo masa ba zai iya daga hannunsa ya kai shi zuwa bakin sa الكامل عن أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليكالفن الله بين وجوهكم متفق عليه أنا كان من حديث نبير أنا أبي عبد الله رضي عبد الله نومان بن بشير نومان بن بشير رضي الله عنهما على جد سوك على ياشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نجا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أدريش أنا شوا لتسون صفوفكم والله كديلي تسونكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ko kuma Allah ya saba tsakanin zuciyoyinku mutabakun alaihi bukari da muslim suka zo akan wannan hadisi wa fi riwayatin li muslim kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawi sufufana hatta ka'anna ma yusawi biha alqida yace a cikin riwaya muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daidaita sahun kamar yana daidaita wato kamar yana daidaita tsayuwar mashi hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu thumma karaja yawman faqama hatta kada an yukabbir fara'a rajulan badiyan sadrahu faqala ibadallah la tasawunna sufufakum aw la yukalifanna Allah bayna wujuhikum yace hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa mun gane yadda ake tsayuwa a sahu shikenan sai ya bar mu kenan sun baka daje mun sai wata rana ya fita fa qama sai ya tsaya hatta kada an kabbir har yayi kusa yayi kabbara fara'a rajulan sai ga wani mutum badiyar da sadarahu ya fito da kirjin sa waje fa qala sai ce ibadallah ya ku bayin Allah la tasawunna sufufakum wallahi ku dai da sahunku aw la yukalifanna Allahu bayna wujuhikum ko kuma Allah ya sa ba tsakanin fiskokinku ko kuma zuciyoyinku to wannan hadisin an samu shi daga sai na Nu'man ibn Bashir baban Abdullahi wanda ya kasance da shi da mahaifinsa dukansu sabon annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama mahaifinsa da shi aka yi al'aqabatu saniya alƙawari na biyu da aka kulla da annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanen Madina lokacin da timma annabi sallallahu alaihi wasallama yana Makka dan sun zo a boye mutanen Madina an yi alƙawari da su akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai tattara ya koma garin Madina to lokacin da aka yi magana na biyu har da mahaifi shi shi Numan din kenan aka yi aka yi wannan alƙawari na biyu sannan kuma shahidal mashahida kulliha dukkan yakokin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da shi aka je shi mahaifin Numan shi Bashir din kenan sannan kuma ya ba da gudunmawa mai yawa a cikin musulunci kuma dan nasa ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma garin Madina da wata hudu aka haife shi shine Umar ibn Bashir din bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma garin Madina sannan shine mutum na farko da aka haifa musu kenan a Ansar mutanen Madina bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gari sannan kuma shine Umar ibn Bashir shine mutum na farko da ya fara yin mubaya wa sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu a cikin mutanen Madina ansar kenan lokacin da aka zo ake magana a sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar shine zai zama khalifa to shine Walid bin Bashir shine na farko wanda ya fara yin mubaya'a ya mika wuya to saboda haka yana cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito hadisi da yawa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace naji Annabi sallallahu alaihi wasallam sabata gare shi yace la tasawunna sububakum wallahi ku daidaita sahunku hawla yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum kuma Allah ya sassaba tsakanin zuciyoyinku ko kuma fiskokinku to daman hadisan duk suna magana akan bin sunnan annabi ne sallallahu alaihi wasallam to yana daga cikin bin biyayya wa sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam shine a daidaita sahu idan an zo za a yi sallah a tsaya akan sahu a daidaita sahu tun annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kawo lamun qasm ta rantsuwa wallahi ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya saba tsakanin zukatanku tsakanin zuciyanku sai ya zama a tsakaninku akwai gaba akwai kiyayya akwai sabani saboda kuna saba sahu saba sahu nan zai ja ku shiga cikin wannan halin saboda haka ake so a daidaita sahu na sallah a daidaita sahu na rayuwa a daidaita sahu na komai ba ba na iya sallah kawai ba wato daidaitawa shine ka zauna daidai da mutane yanda zaka tsaya a san sallar nan kana karantarwa ne yanda kake tsaye tsakaninka da dan uwanka kafanka ya taba nasa kafadanka da nasa sun yi daidai to komai ma a cikin rayuwa zai zama daidai za ku da kai da shi ba tare da kuna saba wa junanku ba amma sai ka ga an zo a sahun wani ya koma gefe haka shi ba zai zo ya shiga sahun a daidaita da shi ba ko kuma ba zai haɗa kafan ba shi shi sai ya ja ma in ka kai in ka ja naka sai ya sake jan nasa to kaga shi bai yarda da wannan karatun da ake biyawa ba in ya yarda kam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a daidaita sahu rashin daidai da yana jawa zuka za su samu saɓani a cikin juna kai kana ga kafi karfin ka zauna kusa da wani kai kana ga kafi karfin ya zama da kai da wani ga kunan kusa da juna har ma a ce sawunka yana taɓa nata kai kana ga kamar girman ka ya kai ka wuce nan ga cikin musulunci yana so a matso da abun kusa ya zama kowa yana da kusanci da dan uwansa in ba haka ba kuma to sai Allah ya saba tsakanin zukatan mutane sai ya zama akwai kin juna da kiyayya da gaba wanda shine abin da ba a so sana ruwaya muslim kuma ne sallallahu alaihi wasallama shi sai na wani malum bashir ta ne sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana daidaita sahun mu kaman ya sa a tura ku kaman an an tsaida mashi an kafa shi haka yake zuwa ya daidaita ya daidaita sahun mutane kowa ya tsaya a cikin su sai ya gane cewa kowa ya daidaita in za a yi sallah kamun hayi wata rana an fita an zo an zauna har za a yi sallah an tsaya a sugu an gama komai sai wani yo waje ana gwani za a kabbara sai wani kirjinsa sai yo waje sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce ya ku bayin Allah ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya saba zuciyoyinku to anan ma malamai sun ce zaka gane cewa ana iya yin magana bayan an yi ikama kenan liman zai iya cewa to a daidaita sahu ya tabbatar sahun ya cika sannan kar a bar wani gurbi kar wani ya tsaya a baya kuma akwai hadisan da suke cewa mai za a baya kan man zo bai shiga masallar ta su sai a hankali to saboda haka ba a so mutum ya koma gefe ya je ya sallansa a gefe ka shigo ka shiga sahu shine abin da aka fi so sahun farko shi ya fi sahun da ya fi sharri kuma na ƙarshe ne to ana so mutum ya tsaya a sahun farko idan yana bin sunna alaihi sallallahu alaihi sannan ya daidaita sahun kar ya ki daidaitawa sannan bayan ya daidaita sahun sallah in ya fita waje ma ya da sahunsa a cikin duk abin da yake a mu'amalarsa da jama'a a zamansa da mutane a komansa ya daidaita sahu wato ma'ana ya daidai kare abin da ba daidai ba kare cuci wani kare zalunci wani kare yi abin da dai ya san cewar ba daidai wani asali sana bi musa radiyallahu anhu qala ihtaraka baytan bil madinati ala ahlihi min al-layl falamma huddisa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sha'nihim qala إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فاطفئوها عنكم متفق عليه الثالث حديث نشيد عن أبي موسى لقباب موسى رضي الله عنه الله قال مسجد قال يا شيء هي ترك بيت بالمدينة wani gida a madina ya yi gobara ala ahali ga mutanen gidan minan laila da dare falama hudisa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sha'anihi yayin da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya same su kala sai ya ce inna hadhihi an-nar lalle wannan wutan aduwwul lakum makiyar ku ce fa idza nimtum dan za ku bacci fa atfi'uha ankum to ku kashe ta daga gare ku mutabakun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin to shi ma dai wannan hadisin yana ƙarin bayani akan al-muhafaza fi al-sunna kiyaye sunnoni yana daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama mutum idan zai kwanta ya kashe wuta shine abin da hadisin yake karantar da shi wani gida a garin Madina ya kama da wuta yayi gobara sai aka zo aka ga annabi sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallama ce wannan wutar da kuke gani makiyar ku ce saboda haka idan za ku kwanta za ku yi bacci to ku kashe wuta ku kashe wuta kar ku wuta tana ci ku kwanta bin sunna shine in kana bin sunna na sallallahu alaihi wasallam idan ka zo kwanciya ka kashe wutan da kake kwanci cikin ɗakin da kake kwanci ka kashe wuta to malamai sun yi magana a nan cewa wani irin wuta wuta ne na wanda ake ganin su irin na a ci balbalin nan ko kuma a na murhu ne ko kuma a irin namu na koyi ne ne yanzu wanda ake cikin koyaye da sauransu to an yi magana cikin wani to wasu suka ce eh wuta kawai kasa an kowane iri ma inda mutum zai kwanta to ya kashe kawai ya kashe ta da ta murhun da ta fitilla da ta komi ya kashe sai ya kwanta haka aka fi so wasu kuma suka ce a in dai akwai akwai wato amincewa da cewar wannan wutar ba za ta cutar ba irin na koyi da sauransu ba za ta cutar da komi ba to suke ga za a iya samun rukusa a wannan wajen ba dole bane a ce mutum sai ya kakkashe duka to wannan dai shine sannan kuma malamai sun yi magana cewar wanda in ma a gida ne wanda ya zama shine da karshe in za a kwanta to shine sai ya dauki wannan nauyi kenan sai ya zama shine zai kashe ya kakkashe wutan gidan kar ya bari a kunne kaga kuma bari a kunne yana jawo matsala ko yanzu zaka ga duka ji da dare an kawo ta ya an yi gobara saboda an bar wutan a kunne wata gidi shi ya jawo to suna ne sallallahu alaihi wasallam shine idan ka zo kanciya to ka kashe wuta kar ka kwanta tare da ita saboda ita wannan wutar da kake gani ita karamar wuta ce ba wuta bane ba bata wuce hayaki ba akan wutar lahira ita wannan wuta ta duniya to kaga ita ma in ta same ka ga yadda abun zai zama balle kuma a ce wacce to ita kuma wuta mukiyar ka ce haka ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai a kiyaye a kashe a kwanta haka aka bisu asabi anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna inna masala ma ba'athani allah bi min al-huda wal ilm kamathali ghaytin asaba 'ardan fakanat minha ta'ifatun tayyiba qabilat al-ma' فانبتت الكلع والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفى بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا فذلك مثل من فقها في الدين في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه فقها بدم القاف المشهور وقيل بكسرها أي صار فقيها السابع حديث نبوك أشكي وانا بابنا المحافظة على السنة وآدابها ونيجي مغانا كنك السنة لدبانتا anu daga abin musun shi ma Allah kara masa yadda kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya rami Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya ce inna masala ma ba'athani Allah bihi lalle kwatankwacin abin da Allah ya aiko ni da shi min alhuda na daga shiriya wal ilm da ilimi kamar saligaitin kamar ruwa ne asaba ardan wanda ya samu kasa fakanat minha ta'ifatun tayyiba a cikin kasan nan akwai wani yanki mai kyau qabilatil ma wanda yana karbar ruwa fanbatatil kala sai ya zama wato shuka za ta fito ganyayyaki za su fito wal ushubul kathir da kuma ganye mai yawa fakana mina ajadibu sannan a ciki akwai wani waje bushashe a cikin kasan amsa kafil ma wanda za ta rike ruwa fa nafa biha nasu sai mutane su amfana da shi fa sharibu minha sai su sha daga ciki wa saqau sai su shayar wa zara'u sai su sai su yi noma da shi su shayar da abun noman su wa saba ta'ibatu minha ukra sannan ruwan zai sake samun wani yanki na daban inna ma hiya qi'anu amma wannan yankin ya kasance wato ƙasa ce wanda ba ta tsinar da tsirrai la tamsiku ma an ko ba ta rike ruwa wala tumbitu kala an sannan ba ta fidda tsirrai kazalika masalu man faquha fi dinillah wannan shine kwatankwacin misalin wanda ya san addinin Allah wa nafa'a bima ba'athanillahu bihi sannan ya amfani da abin da Allah ya koni da shi fa'alima sai ya nemi sani wa allama kuma sai ya sana wa masalu man lam yarfa bi zalika rasan da misalin kuma wanda bai daga kansa akan wannan abu bai san komai ba walan yaqbal hudallahi alladhi ursila bihi sannan bai karbi shiriyan Allah tabaraka wa ta'ala da ya aiko ni da shi ba mutabaqun alaihi bukari da muslim suka rawaito wannan hadisin faquha ana karanta shi bi dhanbil qafi da yin dhamma wa qafu din al mashhuri a bisa abin da bi inganci wakila an ce bi kasriha da yin kisra wa qafu din a ce faqiha kenan ba faquha ba ai sara faqihan ai ya kasance masanin addini to wannan hadisin kuma an samu shi daga abi musa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kwatankwacin abin da Allah ya aiko ni da shi na daga shiriya da ilimi kamar ruwa ne da zai sauka daga sama wanda wannan ruwan idan ya sauko zai zo ya samu ƙasa mai kyau in ya samu ƙasa mai kyau kyakkyawar ƙasa shikenan sai ta karbi ruwan sai ta fidda tsire-tsire sai a yi shuka zai a samu amfani sannan kuma a ciki za a samu ƙasar da kuma ita suna riƙe ruwan wanda a cikin ne za a sha a shayar da dabbobi a shayar da tsire-tsire da za a yi wani noman da shi kenan ba noman damara ba na rani da wannan ruwan sannan akwai kuma wani yanki na ƙasan wanda shi kuma baya karɓar ruwa baya fit da tsire-tsire ba abin da yake yi haka yake sai da ruwan ya zo kai ya zo kai wuce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine misalin wanda ya samu addinin musulunci da wanda bai samu ba wanda ya samu musulunci zuciyarsa lafiya kalau-kalau shi ne wanda kaman a ce ruwa ya sako daga sama ya samu zuciyarsa sai ya fahimci addini ya karbi shiriya ya karbi wannan addinin sai ya zama wannan zuciyar tasa ta fidda tsire-tsire an samu ruwan da ya zuba cikin tana addinin nan ta karba ta fidda tsire-tsiren da ake nema shine sanin addini da fahimtar addinin amma wanda ya kasance zuciyarsa ta zama kamar kasa wanda ba ta karɓar ruwa ba ta fi da tsire-tsire to shi ne wanda musulunci da shirya zai zo masa amma ba zai gane komi ba ga musulunci ga shirya ya samu amma bai ji ba to shi kenan sai ka ga bai samu komi ba kenan to shi ne hadisu za su lamace wannan shi ne kwatankwacin wanda ya san addini da wanda bai sani ba to wanda ya san addini nan shi ne wanda zai amfana kuma ya amfanar ya nemi sani ya sanar kaga shi idan ka kafi sabon annabi sallallahu alaihi wasallama to dole zaka nemi sanin addini dan nan ne sunan da ake irgawa sai ka san addini tukuna zaka san wannan sunna ne wannan ba sunna bane to shi ma sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ka je ka san addini ka fahimce shi sai zuciyarka ta zama kalau kalau har zuciyar wani ma ta samu gyaruwa saboda kai amma annabi sallallahu alaihi wasallama ce a cikin mutane akwai wanda shi bai daga kansa akan wannan ba shi dai ba ruwansa kawai ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya ja ya shiru daga nan bai san me ake ba bayan nan bai karbi shirya da annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da ita ba ya karba a baki amma a aikace bai nemi sani ba ko bai sanar ba to anan shine ake ga maka cewa ana so kowa ya zama faqihi a cikin addini ya fahimci addini man yuridu Allah bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah ya so shi da alheri sai fahimtar da shi addini abin da yake yi duka na addinin sa yana da dan masaniya a ciki ba kawai yana yi ya tashi ya gana yi shi ma ya kama bane yana dan masaniya ya san wani abu a cikin wannan addini da yake yi to abin da hadisin yake karantar da mu shine ana so kowa ya matsa ya samu dan wani abu daga cikin addini ya samu fahimta ya fahimci abin da yake ciki na nau'uka da yake yi na ibada الثامن عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يزبهن عليها وأنا آكد بهجزكم عن النار وأنتم تفتلون من يدي رواه مسلم a na a wannan hadisi na takwas ina ga zamu tsaya akan sa insha Allah idan muka dawo zamu tashi akan hadisi na takwas da yake magana akan al-muhafazati ala sunna kiyaye sunna da kuma laduban sunna ne a kawai abinda zamu kara kai shine muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan yanayi da ake ciki na matsi Allah ya canja mana shi albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan kuma kamar yadda aka sani za a gabatar da zabe to maluma suna faɗa cewa wannan dama ce aka baka ka je ka kai zabe ka zabi wanda Allah ya sa zaka zaba kai kyakkyawan zato a cikin zabin da zaka yi wanda kake tsammani tsakani da Allah ne kana zaton zai taimaki al'umma zai rufa musu asiri zai abin da ya dace to babu laifi ka je ka ka zabe shi ba wanda zai baka wani dan kudi wannan kudi ba ka karba in ka zabe shi ne tafi kuma ya manta ba kai kokari ka zabi wanda kake zato sai ka bar wa Allah zabi bayan ka yi zabin ka bayan ka zaba abin da ka zaba sai ka bar wa Allah zabi sannan ya zama kare zama son zuciyarka ya shiga ciki sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana addu'a salahul mu'min addu'a ita ce takobin mumin shi mumin ne mashi da shi shi ne takobin sai addu'a zama da in ka je ka zabi abin da ka zaba sai ka yi ta addu'a cewar Allah ya zaba mana alheri Allah ya zaba mana abin da ya zama mana alheri ya rufa mana asiri duniya da lahira shine bayan kai kenan amma kar ka yadda da hayinci malamai sun yi faɗa sosai a cikin wannan kar mutum a bashi wasu kudade a ce je yi abu kaza je yi ka yi hayinci tun daga farkon tafiya an baka wani kuɗi ka je ka dangwala wa wani to bayan in kuma ya ci kuma me zai maka ba abin da zai yi tun zaman da hayinci ka kai shi saboda haka bayan kayi kuma ka gama wannan duka sai ka dawo ka ci addu'a ka bar wa Allah zabi kenan bayan kayi naka sai ka bar wa Allah zabi kai addu'an Allah sa abin da kaza abin da zama alheri shine babban abin da ya kamata mu yi amma cewa ganin mu ganin mu ba shi bane sannan kuma mu yi kokari mu gyara halayen mu inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai canja mutane ba sai mutane sun canja idan ba mu daina mummunan halaye ba ba mu daina rashin kirki ba muna cuta muna zalunci muna menene to ba da za a yi shugabanni su gaba babu dalili saboda mu ma a bace muke to mu yi kokari mu gyara sannan mu roki Allah ya gyara mana su Allah ya gyara mana duk wata fitina a cikin wannan abun Allah ya kawar mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين